الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرن دا أكو غوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادا هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دا ديا wanda ya zo daidai da sha shida ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin daidai don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sile street idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun kwana a nambar aya ta ashirin a cikin wannan sura mai albarka suratul tur yau kuma za mu tashi kan lambar aya ta 21 insha Allah amma kafin alaramma ya jawo mana muna ƙara yi wa al'umma nasiha da mu ji tsoron Allah mu kiyaye wasu ƙa'idoji waɗanda za su taimaka mana wajen ƙara samun kariya dangane da wannan cuta da wannan matsala da ta addabi duniya muna ganin yana da kyau tunda Allah ya mana wayalwar cikin masallacin bai dace kuma a dinga cunkusuwa guri ɗaya ɗin ana tattaruwa guri ɗaya ba yana da kyau a ɗan warwasa a ɗan warwara ko da iska ma za ta fi shiga cikinmu ba tare da ta takura mu ko mun takuri da yawa ba to muna ba da shawara don Allah a yi haƙuri tunda akwai yalwar fili a ɗan rarrabu ɗin a ɗan karkasu a ɗan wawwatsu a cikin masallacin muna ganin yafi sama da ainihin wato a ainihin wato wannan nassin aya kuma ya ce idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum Allah ya ce idan an ce ku dan bubbuda ku dan wawwara a majalisi to ku dan wawwara din ku dan bubbuda sai Allah ya buda muku ko ba ku san budin Allah to muna buƙatar budin Allah dan haka sai mu buda mu ma wannan shine abu na biyu muna jan hankali dangane da abin da ya shafi saka wannan face mask din yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske wannan ba abu ne wanda ya saba wa shari'a ba da Allah a taimaka a dinga zuwa da yana da matukar muhimmanci saboda nuna samfur jiya kun ga nazo da shi saboda nuna muku cewa mu ma da muke cewa ku saka mu ma muna sakawa to yana da matukar muhimmanci a dinga sakawa din babu laifi sannan hand sanitizer din a dinga shafawa amma dai ina ƙara jaddada cewa wallahi babu mai kare ka daga wannan bala'i sai Allah wannan al'akhzu bil asbab ne wanda a musulunci bai haramta ba amma dai tabbacin samun kariya daga gurin sa ne subhanahu wata'ala Allah ya kare mu gabaki daya Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu alaramma mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallabi na amanu, amma waɗanda suka yi imani, wata ba'atuhum zurriyatuhum kuma zurriyarsu ta ainihin wato bisu, bi imanin su ma da imani, alhaƙna bihim zurriyatuhum za mu ainihin wato sadar da su da zurriyar tasu, wa ma alatnahum min shay'in min amalihim min shay'in. wa ma alatnahum ba za mu tauye musu ba min amalihim min shay'in na aikin su na wani abu Allah ce kullum ri'in kowanne mutum kowanne dan adam bima kasaba dangane da abin da ya tsurwurta ya aikata rahinun abin jinginawa ne abin a saka masa ne da abin da ya aikata Allah ya ce wa amjadnahum bi faqihatin kuma za mu ƙara musu mu buɗa musu mu shimfiɗa musu mu yalwata musu da kayan itatuwa kayan marmari da kayan daɗi na aljanna walahamin da kuma kayan nama iri-iri mimma yashtahuna daga cikin kalolin naman da suke sha'awar ci suke sha'awar su ainihin wato ci Allah ya ce yanta naza'una fiha ka'asan ay yata'aquna fiha ka'asan kowanne daga cikin su yana cewa a miƙo masa kofi ko kuma ya ɗauki kofi ko kowa yana ainihin wato sa hannu ya ɗauki kofi na ainihin wato giya shine ya tanaza'u na fiha a kalmar munaza'a a nan ba tana nufin jayayya ba ko kuma fito na fito ko rigima ba amma yana ibara ne zuwa ga yadda suke sa hannu su ɗauki kofin su kwankwada ko kuma su miƙa hannu a miƙa musu su kwankwada shine ya tanaza'u na fiha ka'asan suna masu kai hannu suna ɗaukar kofunan giya ya sa ma aka kira ta ka'asan domin ka'as a larabci yawanci yana ɗaukar kofin da yake makare ko yake abin nan cike da ainihin wato wani abin sha inda ya tabbata giya ne sai Allah ya ce la lagawun fiha babu allagau idan an sha wato ba za a tsaya ana maganganun harbaci mutum yana gaida awakin anguwarsu da ragunan kofar gidansu ba saboda babu lagau babu yashashshiyar magana idan an sha ta wala ta'fim kuma idan an sha ba a saba wa Allah ba domin giya ce ba ta duniya ba ta lahira ce Allah ne ya ba da dama a sha an gane ko wa yatufu alaihim ghilmanul lahum yace sannan wasu yara kanana za su dinga ainihin wato kaiwa da komowa da shiga da fita da ainihin wato zagayawa a cikin su ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce wani lu'lu'i ne wanda yake cikin kwansansa lu'lu'i ne wanda yake ba a ma ɓare shi ko kuma aka buɗe shi ba wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin sai kaga shahin su sun dumfari sahi shahin su suna fuskantar shahi shahin su suna magana da shahi ya tasa'aluna suna tambayar juna ka tuna zaman mu a masallacin mu tuwa ne ka tuna zuwa tafsiri ka tuna hutubar juma'a ka tuna yadda muka sha wahalar neman karatu ka tuna yadda muka sha wahalar hadda ka tuna kwanan da muke a masallaci ka tuna irin kishirwa da yunwar azumi ka tuna irin yadda muke sadaka muna ji kamar ba ma son fitar da kuɗinmu amma dai muna iya cirewa mu bayar ya tasa'aluna suna tambayar junansu qalu a cikin maganganun da suke yi da juna suna cewa inna kunna qablu da mu mun kasance kafin mu zo wannan aljanna fi ahalina a cikin iyalanmu mushfiqina muna masu tsoron azabar Allah kullum muna tunani oh gashi dai muna addini gashi muna tsantsanta Allah da bauta amma muna ta tunanin karfa Allah fa ya azabtar da mu karfa Allah ya ki karbar aikin nan karfa Allah ya ki mana gafara karfa Allah ya ki mana rahama mushfiqina muna cikin tsoro da firgici da tashin hankali dangane da kada ubangiji ya dandana mana mugunyar azaba sai suka ce famannallahu alaina amma daga ƙarshe sai Allah ya mana baiwa sai Allah ya mana kyauta sai Allah ya mana ni'ima sai Allah ya datar da mu wa waƙana azabar samum sai ya kubutar da mu daga azaba mai raɗaɗi azaba mai zafi azabar da za ta ainihin wato game kowa da kowa mu sai Allah ya kubutar da mu inna kunna min qablu nad'uhu dama mun kasance kafin wannan rana ta shigar mu aljanna muna kiransa muna roƙonsa muna godo muna kamun kafa da shi innahu huwal barrur rahim lalle shi Allah shine albarru wato ainihin wato mai kubutar da mutane daga duk wani abin da zai zake musu na cutarwa mai kuma yi musu ta goma shi arrahim wanda yake mai jin kai subhanahu wata'ala a kamar yadda muka fara fassara waɗannan ayoyi jiya ayoyi guda biyu na farkon wannan ja da malam ya mana suna mana tambihi dangane da irin yadda ya kamata mu mu'amalanci iyalanmu da kuma yadda ya kamata mu ɗora su akan tarbiyya da aƙida ingantacciya ta yadda zai taimaka mana wajen su zamto akan tsarin Allah su zamto akan tafarkin Allah su zamto akan tafarki wanda yake mai wanda yake tafiya kan daidai to sai ya zamto ko da a ce kalar aikin da suka yi bai kai namu ba Allah sai ya tausaya musu sai ya sadar da mu da su Allah sai ya tausaya mana mu ma iyayen sai ya sadar da mu da su iyayenmu yanzu sun riga mu gidan gaskiya to yanzu babban tagomashin da Allah zai musu aikinmu bai kai nasu ba amma Allah zai mana gamdakatar ya musu gamdakatar sai ya haɗa mu da mu da su a jannatul firdausi yasa ya tabbata a hadisi cewa duk mutumin da ya ainihin wato ya asarar ko rasuwar ya'ya guda ɗaya ko biyu ko uku to za su zamanto masa badala da gandagarki a ainihin wato shiga wutar jahannama har ma ya tabbata cewa yaran za a tara su a ce ku zo ku shiga aljanna sai su ce ba za mu shiga ba sai mun ga iyayenmu su ce ba za su shiga ba a yi a yi da su su shiga aljanna su ce wallahi Allah ba wanda zai shiga kai in ba yaro ba wa zai yi musu da Allah ko da a lahira a duniya ma ai haramun ne balantana a lahira Allah zai ce ku shiga aljanna su ce wallahi Allah ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun zo ba za ku shiga ba su ce ba za mu shiga ba yaro kenan ko a lahira sai ya yi yarinta an gane magana da kyau ko sai Allah ya ce to a kirawo iyayen hadisin manzon Allah ya ce wasu iyayen ma da suna wuta ba ma albarkar waɗannan yara sai Allah ya ce a tsamo ina baban wani a ce ai tuni ya soye tuni ya murkushe ya kandare sai Allah ya ce ku ɗauko min shi sai a tsamo shi a zo a tsoma shi a ma'ul hayati sai a ce ka ci albarkacin ɗanka ɗanka ne ya ce sai ya ganka sannan ya shiga aljanna tafi maza ku je ku shiga da kai da shi an gane magana da kyau ko to wannan haka ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa haihuwa ba karamin alheri bane ko da ɗanka bai taɓa baka mota ba ko bai taɓa saya maka ruwa ba ko bai taɓa yowa ainihin wato ya kai taɓa maka niƙa ba kai fatan ya zama na kirki ya kare ka daga shiga wuta wannan kaɗai idan ka samu daga ɗanka ba karamin alheri bane kar ka ɗaga hankali akan bai baka abin duniya ba ko bai tara maka abin duniya ba ko bai maka ba domin akwai iyayen da idan ɗa baya ba su to mutumin banza ne shi komai imanin shi komai takawarsa komai tsoron allarsa wato ainihin wato su kawai suna bayan kuɗi ya abi hayin dimoni kawai kuɗi ne damuwarsu ka ba su kawai in baka ba su ba komai kirkinka komai mutuncinka komai kiyayewarka da ibada to kai mutumin banza ne a gurinsu to wannan ba karamin kuskure ba ne saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce zai sadar da su da zurriyarsu Allah ya ce malamai suka ce ya kubiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi Allah a waɗannan ayoyi yana ba mu labarin karamcinsa da kuma baiwarsa da tausayinsa ga halittunsa da kuma ihsani kyautatawarsa cewa annal mu'minina idza taba'tuhum dhurriyyatuhum fil imani cewa zurriyar mutane idan suka bi su da imani yulhiquhum bi aba'ihim fil manzilati Allah zai sadar da su da iyayensu a wajen matsayi wa in lam yablughu amalahum ko da ku aikin su bai kai na ainihin wato iyayen ba li taqarra ayunil aba'i bil abna'i indahum fi manazilihim saboda Allah ya faranta idanun iyaye tare da ƴaƴansu a wurin matsayinsu fa yajma'u bainahum ala ahsanil wujuhi sai Allah ya hada su a bisa mafi kyawun fuska بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل تيد زي أغو واندا أيكن سي نقصو واندا أيكن سي سكو سكو يقصا يهدا هيدا واندا أيكن سا يتك تب تب سي دنك راسو أتكن الجنة الفردوسي ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك kuma in an tashi ba za a naƙasta aikin shi wanda ya cika ɗin ba ko wanda nasa ya cika ɗin ba ya dace ba a'a za a bar masa nasa cif cif sannan sai a cika wa wancan sai su hige aljanna alhaqanahum alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in din kenan wato za a sadar da su da iyayen nasu da sauran zurriyar tasu ko ba tare da an tauye musu wani abu nasu na lada ko na alherin su ba ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya hada mu da Abdullahi dan Abbas a cikin jannatul firdaus Abdullahi dan Abbas yake cewa inna Allah la yarfa'u dhurriyatal mu'mini Allah yakan daga zurriyar mumini bawan Allah fi darajatihi a darajar da Allah ya masa wa in kanu dunahu fil amal ko da kuwa ba su kai shi aikin alheri ba ko da kuwa ba su kai shi aiki mai kyau ba in dai musulmi ne suka mutu sai Allah ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka darajarsu sai ya haɗa su li taqarrabihim a'yunuhu saboda Allah ya faranta idan uba da ainihin wato ɗansa thumma qara'a da ya faɗi wannan magana sai karanta wannan aya da alaramma ya jawo mana ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in to kaga wannan falala ce daga cikin falaloli na ubangiji da yake yi wa iyaye ta hanyar sadar da su da 'ya'yansu ko da kwa 'ya'yan ba su yi wani abin kirki mai yawa da ya kai na iyayen ba hadha fadluhu ta'ala alal abna'i wannan falala ce da Allah ya yi wa su 'ya'ya bi barakati amalil aba'i saboda albarkar ayyukan uba yasa wallahi babu babu dan banza sama da wanda ya saba wa iyayen shi ba mutumin banza sama da wanda baya girmama iyayen shi ka ji yanzu a lahirar ma sai ka ci albarkacin ubanka a lahirar ma za ka ci albarkacin uwarka amma ka bi ka kangare ka bauɗe ka tankware daga yi wa iyayen nan biyayya da yi musu da'a gashi kuma Allah da ya tahi ma da ya ce ka bauta masa sai ya ce ka bi iyayenka وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Mm.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما Mm.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا rabbukum ربكم أعلم بكم bima fi إيه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka ubangijinka ya hukunta alla ta'budu illa iyyahu kar ku bauta wa kowa sai shi duk wani mai zuwa gidan boka ya daina duk wani mai kiran wani shehi ya allantar da shi ya ji tsoron Allah ya daina duk wani wanda yake yin wata ibada ko wani aiki da ke bayuwa zuwa ga bautar wani ko allantar da wani wallahi ya ji tsoron Allah ya bari Allah ya yi shela ya kuma hukunta Allah ta'abudu illa iyyahu kar ku bauta wa kowa sai shi wa bil walidaini ihsanan iyaye kuma ku kyautata musu haka Allah ya ce ka duba ka ga yadda Allah a cikin aya ɗaya kafin ma a ajiye full stop sanda aka jingina da kyautata wa iyaye da Allah ya ajiye magana ya sa ɗigo akan abauta masa shi kaɗai sai kuma ya ce a kyautata wa iyaye wa bil walidaini ihsan ya ce in ma ya bulughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma me yiwa ɗayan su ya iso girma kana nan da ranka kai kuma ɗayansu ya tsufa daga cikinsu kai kana nan ɗan da ranka Allah ya ce to fala ta kulla kuma uffi kada su yi maka wata magana ko su buƙaci wani abu a gurinka ka ce tir da ku wallahi ko kai tsawa ko ka ce kai ni an dame ni ce wai ni duk gidan nan ba wanda za a nema a ce yayi kaza sai ni ni kaɗai ne kawai wanda Allah ya buɗawa Allah ya ce kar kai wannan fala ta kulla kuma uffi wala tanharhuma kar ka daka musu tsawa ka manta lokacin da shi babanka yake zuwa kasuwar ƙauye ya je ya samo kuɗi don ya kawo a yi tarbiyyarka a saka ka a makaranta ka manta lokacin da babanka yake zuwa gona ya yi noma fatanya ta sare shi saboda ya samo abin da za a tuka da kai da uwarka ku ci a cikin gida ka manta lokacin da babanka yake zuwa aiki ya je ya sha rana ya sha yunwa ya sha kishirwa ya dawo dan abin da aka yi na salari ya zo ya ɗauka ya yi cefanen wata a ciyar da mahaifiyarka da kai da ƙannanka don ku zamanto mutane ku zamanto wasu abu ku zo ku zama matsayin da yanzu kake tunkaho da shi to wannan yana daga cikin gurgun tunani da da yawa daga cikin ƴaƴa suka tsinci kansu a ciki ba sa iya biyayya ga iyayensu Allah ya ce karka yi haka fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ka gaya musu magana ta girmamawa ta mutuntawa duk lokacin da suka nemi zama da kai ka zo ka zauna da su duk lokacin da suka yi maka magana akan wani kuskure ka ba su haƙuri kuma ka nuna za ka gyara kuma ka ɗauki matakin gyara fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima amma yau da yawa daga cikin iya ƴaƴa ba sa bin wannan tafarkin shi yasa albarka ta karanci a cikin mu albarka ta karanci a dukiyoyin mu albarka ta karanci a kasuwancin mu albarka ta karanci a ayyukan mu na gwamnati muna da matsaloli da damuwoyi mun kasa shawo kansu saboda iyayen mu ba sa jin daɗin mu'amalar mu ka duba naƙuda da mahaifiyarka ta sha kafin ta haife ka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san da ya bada haƙƙin uwa sau uku kafin ya bada na uba ƙwaya ɗaya من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبيك هو أبوك ويفي cancanta in kyautata wa mu'amala in kyautata wa zamantakewa in yi masa duk abin da zai ji daɗi a duniya manzan Allah ya ce uwarka ya ce daga ita saiwa ya sake cewa uwarka daga ita saiwa ya sake cewa uwarka daga ita saiwa ya ce so sannan sai ka kula da dattijo kima saboda me saboda ainihin wato haƙƙi na uwa ya fi ƙarfi sama da haƙƙin uba saboda galibin tarbiyya da kula da kuma rainon yaro kusan kaso saba'in da biyar cikin ɗari a hannun uwa yake ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Allah ya ce wa wasainal insana bi walidaihi mun yi wa ɗan adam wasiya dangane da iyayensa ihsanan kyautatawa ya kyautata musu hamalathu ummuhu wahanan ala wahani uwarsa ta ɗauki cikinsa rauni kan rauni babu daɗi wallahi tallahi duk yasa duk yarinya da ta kangare wa uwarta ku batta Allah ya sa a yi aurenta ta yi ciki ta sha laulayin wata tara ta zo haihuwa da ƙyar likita da ƙyar da addu'a da la haula wala quwwata illa billah a ceto rayuwarta ta haifi wannan ɗa ko a yi operation ɗinta wallahi in dai tana da rabo a lahira idan ta watsake ta jajige sai ta zo ta nemi gafara a gurin uwarta wallahi tallahi saboda daga nan za ta gane ashe aihuwarta aka yi ba daga saman bakwai ta faɗo ba daga nan za ta gane wannan wallahi ai wata kangarar da wani yake wa uban shi ya kamata a ɗan bashi naƙuda ko da ta minti talatin ne wallahi Allah ya ɗan yi naƙudar minti talatin shi ma ya ɗanɗana kuɗarsa tukunna sannan sai ya gane cewa ashe mahaifiyarsa da babansa sun wahala a kansa ba ma sai ka ga wani babu ruwansa wani mawaƙi yake cewa la ta'ata min man aqqa umman aw aban yace fa hadar sadaqatahu fa zaka yahunu yace man aqqa haqqal walidaini wa lam yasun haqaihima ali sahbihi sayasun yace la ta'ata min man man man aqqa umman aw aban karka amintu da zamantakewa karka yadda da mu'amala karka yadda teburi ɗaya haɗa ka da wanda ya saba wa uwar shi ko ya saba wa uban shi la ta'ata min man akka umman aw aba yace fa hazar sadaqatahu kayi kokari ka ja baya daga abota da shi fa zaka yahunu kaga wannan in ka kulla hulɗar jakadanci da shi wallahi sai ya ha'ince ka yace man akka haqqal walidaini wa lam yasun wanda ya ci mutuncin haƙƙin iyayensa bai iya kiyayewa ba haƙƙaihi ma bai iya kiyaye haƙƙinsu ba alisahabihi sayasunu yanzu abotar da take tsakaninku da zamantakewarku ne kake tunanin zai kare maka mutumin da ya kasa kare haƙƙin uwarshi da ubanshi shine la ta'ata min man aqqa haqqan abun ma ma- la ta'ata min man haq man aqqa umman aw aban fahdhar sadaqatahu fadhaka yakunu man man aqqa haqqal walidaini wa lam yasun haqqaihima ali sahbihi sayasunu saboda haka wallahi kowa ya je yayi nazari duk matsalolin da muke ciki da damoyin da muke ciki wallahi tallahi daga cikin kaso mai tsoka da ya jefa mu cikin waɗannan matsalolin shine saba wa iyaye da kangare musu wani za ka ga iyayensa yanzu sun rasu yana cikin bala'i da tashin hankali wallahi in ka je ka bi diddigi za ka samu mai gaba da iyayen shi lafiya ba yasa in Allah ya taimake ka iyayenka suna raye yanzu wallahi wallahi ka yi rabo ka yi rabo ba kankani ba akwai waɗanda yanzu suna da na sani ina ma a ce baban shi yana raye yanzu da yanzu ne zai kyautata mishi da yanzu ne zai masa abin da ya kamata ina ma babansa yana nan yanzu da yanzu ne ya samu damar da zai ji daɗin shi a wancan lokaci duk da bai saba mishi ba amma ba shi da wadatar da zai wadata baban zai kuma jiyar da shi daɗi amma yanzu yana jin baƙin ciki da damuwar ya za a yi ya kyautata wa baban to amma tun da Allah sa akwai addu'a da za ka dinga yi musu to wannan yana daga cikin muhimmancin ainihin wato haihuwarka a matsayinka na gari Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu shine yake cewa wannan falala ce da Allah ya yi wa iyaye ya yi wa ‘ya'ya akan iyayensu to amma falalar da wa amma fadluhu alal aba'i bi barakati du'a'il abna'i amma falalar da su kuma iyaye suke da ita akan albarkar addu'ar ‘ya'ya ya tabbata a hadisin abu huraira Allah ya ƙara wa abu huraira yadda Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil janna Allah mutum yana kwance a cikin aljanna yana cikin kabarin shi yana shan ni'ima sai kawai ya ji an ce taso bawan Allah ya ce ina za mu ce a wannan gidan ka fi karfin sa wannan ni'imar da kake ciki ka wuta nan taho nan kawai sai ya zo ya ga an ɗaukaka darajar shi an ƙara masa falala an ƙara masa wata ni'ima ta inda baya tsammani irin kalan ni'imar da bai taɓa tsammanin zai same ta ba fa yaqulu ya rabbi annali hadhihi sai ce to Allah kuma wannan falalar daga ina ni dai na san wannan ba aiki na bane ni dai na san ba ni ne abin da za a yi min wannan falalar ba annali hadhihi ta ina na samu wannan fa yaqulu sai Allah ya ce bistighfari waladika laka dan danka ne yace Allah ya maka rahama Allah ya ma gafara shine muka ainihin wato yi maka wannan falala saboda wannan to wannan yana daga cikin abin da ainihin wato malamai suka tabbatar ya tabbata kuma a hadisin abu huraira dai har ilau wancan hadisi isnadinsa kyakkyawa ne kuma al'imamu ahmad ya fitar da shi wannan hadisi kuma na yanzu imam muslim ya fitar da shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza mata bunu adam in qata amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya kwanta ya rasu duk wani aikinsa ya tsaya sai guda uku daga ciki akwai sadaka jariya akwai ilmin yuntafa'u bihi akwai waladin salihin yad'u lahu ɗa na kirki wanda zai dinga yi maka addu'a Allah ya ce kullum ri'in bima kasaba rahin ay lamma akhbara an maqamil fadli wa huwa raf'u darajati dhurriyya ila manzilatil abna'i aba'i min ghairi amalin yaqtadi dhalika akhbara an maqamil ajli sai Allah ya karkata akala yana magana akan adalci wa huwa annahu la yu'akhidhu ahadan bi dhanbi ahadin cewa ba a kama dan adam da laifin wani daban bal kullum ri'in bima kasaba rahin ay murtahinun bi amalihi wato za a jingina shi zuwa ga aikinsa ne ba ga aikin waninsa ba kowane ɗan adam abin da ya tsurwurta da shi za a yi masa hukunci la ya hamilu alaihi dhanbu ghairihi minan nasi ba a ɗorawa a kansa ainihin wato zunubin waninsa daga cikin mutane sawa'an kana aban au ibnan ɗa ne ko kuma ainihin wato uba ne ko ma wane ne Allah ba zai ɗauki laifin wani ya ɗora wani ba yanzu duk abin da babanka yi na laifi Allah ba zai kama ka da shi ba haka duk abin da ɗaya na laifi Allah ba zai kama uba da shi ba kullun ri'in bima kasaba rahi kowanne ɗan adam da abin da ya aikata za a jingina shi za a yi masa hukunci yasa a wani guri alaramma Allah yake cewa kullu nafsin bima kasabat كل rahi نفس بما كسبت رهينة Mm.
إلا أصحاب اليمين Mm.
في جنات
an يتساءلون waza عن المجرمين ماذا تتمسوا؟
ما سلككم في سقر مم.
قالوا لم نك من المصلين مهم.
ولم نك نطعم المسكين مهم.
وكنا نخوض مع الخائضين مم.
وكنا نكذب بيوم الدين مهم.
حتى أتانا اليقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu nafsin bima kasaba rahina bima kasabat rahina kowace rai daga abin da ta aikata ake jingina ta ake mata hukunci illa ashabal yamini sai yan dama dama Allah ya sa muna cikin yan daman nan wato yan aljanna kenan su kan tuni sun dade a cikin ni'ima fi jannatin suna cikin aljannatai yatasaaluna anil mujrimina suna tambaya dangane da mutanen banza suna tambayar waɗancan mujrumai suna ce musu menene ma salaka kun fi saƙar kai me ya saka ku a cikin wutar saƙara mutum ne da kuna rayuwa da hi a nan za ku je kasuwa za ku je ina za ku je kaza duk ana harkoki kawai sai kiyama ta tashi malam sai ka ganka a aljanna ka ganshi a wuta to sai ka je yana tambaye sai a wani ya aka yi haka ma salaka kun fi saƙar me ya saka ku cikin wutar saƙara kuma ba tare muke kaza ba ba tare muke hulɗar kasuwa ba ba tare muke kaza ba to ya riga da ya zalunci kansa ne in kun rabu da shi yana zuwa ya aikata miyagun ayyuka kai baka san yana aikata ba amma shi mahalicinsa ya sani don haka sai an je kiyama kawai sai ka tsinci kanka a aljanna mu tsinci kan ma aljanna sai su tsinci kansu su kuma a wuta eh lamiri ya dawo kanmu na aljanna din ko yawwa su kuma can su tafi da lamirin wuta an gane magana da kyau ko mu tsinci kan ma aljanna su kuma su tsinci kansu a wuta sai su ce musu ma salaka kun fi sakar me yasa ku cikin wutar sakara qalu sai su ce musu lam nakum minal musallina ba ma sallah ne duk sallar da ake ta nasiha mu yi sallah mu yi sallah yanzu wani hankalinsa ya tashi an rufe masallatai yana ta fatan a buɗe haka ne ko ba haka ba ranar da aka buɗe masallatan nan wani yadda ka san ranar sallah yadda ka san ranar idi haka yake ji saboda farin ciki ɗazun nan wata dattijuwa ta je gidana ta ce ta zo ne ta min murnar an buɗe masallaci wallahi tallahi malam musamman ta je min ziyara ta ce ta zo ne ta mana murna an buɗe masallaci na ce tsarki ya tabbata ga Allah na ce na gode ta ce malam mun gode Allah an buɗe masallatai na ce alhamdulillah to kaga yadda wani ya ɗauki abin da muhimmanci amma kai ba abin da ya dame ka murna ma kake an kulla masallaci ji kake dama an takura ka an matsa ma so yanzu an kulle ka samu sararawa za ka daku billahi allazi la ilaha illa huwa qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin sannan ba ma ciyar da miskine ba ma sadaka ba kyauta ba alheri dukiyar mu mu da ƴaƴan mu kudin mu namu dariyar mu ta kowa ka sa akwai masu irin wannan siffa zai dariya zai yi raha zai fara'a za a gaisa za a yi kaza amma inda duk zaka ga ransa ya ɓaci a kawo masa alaji to akwai matsala fa ana buƙatar taimako ko gudunmawa wani ya shiga cikin damuwa masallaci kaza akwai matsala sai murtuke ya hada fuska amma ba maganar taimako ba maganar kuɗi to a wannan lafiya kalau fadalla fadalla duka wannan za a yi amma idan aka zo da maganar kuɗi to matsala ta taso an gane maganar da kyau ko shine lam naku minal musalli wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idina kuma muna t- kutsawa tare da masu kutsawa duk inda hayaniya take in ka je gurin zaka ganshi a gurin duk inda wani kutsa kutsan da ba na Allah da annabi ba yana nan a gurin duk hayaniyar duniya yana nan a gurin amma duk inda alherin Allah yake baya wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna karyatawa da kiyama menene imma takdhibul hal wa imma takdhibul amal ko dai zamanto halata kaunihim wato halinsu ya nuna sun karyata da kiyama domin duk mutumin da baya wasa da saban Allah yana zakke masa yadda ya ga dama to lisanul halin nasa yana nuna ya karyata da kiyama ma'ana inda ya yadda da za a tahi kiyama da ba zai saba wa Allah ba ta'ash ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la amruka fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda kaga yana saba wa Allah to bai yadda da Allah ba bai yadda da kiyama bane amma in ya yadda da kiyama to za ka ga yana kaucewa ayyukan sabo saboda yana wato kaucewa wannan bala'i da ainihin wato zai iya zuwa ya same shi a gobe kiyama da haka wa kunna nukadhibu bi yawmiddin muna karyatawa da ranar sakamako Allah ya ce za su ce hatta atana al-yaqin har san da yaqini ya zo mana mutuwa ta zo wasu malamai suka fassara wasu kuma suka ce har san da muka ga kiyama wasu malamai suka ce har san da muka ji kanmu a wuta ko suka ji kansu a wuta sannan suka tabbatar da cewa lallai wannan abun fa da gaske ne hatta atana al-yaqin fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina Allah ya ce to a wannan ranar ceton masu ceto ba zai amfanar da su ba saboda ba su yi abin da suka cancanta a cece su ba duk wanda kaga an ceta a kiyama to ya cancanci ceton ya shiga cikin layin wanda Allah ya yarda a ceta ne sannan za a cece shi amma wallahi baka shiga layi ba ba wanda zai cece ka Allah ya kiyaye mu hine yake wa amjadnahum bi fakihatin wa lahamin mimma yashtahuna ay wa alhaqnahum bi fawakiha muka sadar da su da kayan marmari kayan jin daɗi mangwaro irin na aljanna gwaiba irin na aljanna ayaba irin ta aljanna lemo irin na aljanna duk waɗannan kayan marmarin har goruba irin ta aljanna akwai ba ma yin goruba ne kai ba to ka jira akwai goruba amma irin ta aljanna كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل mm.
وأتوا به متشابها مهم.
ولهم فيها أزواج مطهرة مم.
وهم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullama ruziqu min hamin thamaratin rizqan duk lokacin da aka azurta su da wani ƴaƴan itatuwa na aljanna na wani arziki qalu sai kaza sun ce hadha alladhi ruziquna min qablu wannan shine aka ba mu dazu Allah ya ce wa utubihi mutashabiha ana kawo musu hima su kama da juna a ido amma kana danna haƙwaranka billahi lazi sai ka ji ashe ɗanɗanan daban da na ɗazu na fata an fahimta a ido gahi sun yi kama da juna kamar mangwaron ɗazu ne amma wallahi kana sawa a baki sai ka ji zaƙin sa ata fau fau fau ba su yi kama da na ɗazu ba ɗanɗanonsa da zaƙinsa da mazar ƙwaila da ke cikinsa sam babu ta inda suka haɗu da na ɗazu jama'a kuna fahimtar maganar wani maganar maganar wanda ke ku wa utubuhi mutashabiha Allah ya ce walahum fiha azwajun mutahhara sannan suna da mata masu tsarki a aljanna wa hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin aljanna an gane magana da kyau ko to wannan shine dan haka ubangiji madaukakin sarki yace wa lahumin min anwa'in shatta za a ba su namomi da nau'o'i daban-daban iri-iri daban-daban mimma yustatabu wa yusta wa yushtaha daga cikin abin da yake da daɗi kuma ake sha'awa na abinci duk za a ainihin wato basu Allah ya ce tanaza'una fi haka asam anan ne muka ce za a basu dukkanin nau'in naman da suke bukata wato nama duk wanda kake bukata akwai na tsuntsaye shi da kansa ma Allah san da ya ware shi ولحم طير مما يشتهون Allah ya ce wala hami tsayirin akwai naman tsuntsaye min ma yashtahuna daga cikin abin da suke sha'awa kuma kar ka ji an ce tsuntsu ka ɗauka kurciya ko kuma wannan menene sunanta hasbiya ko ko kanari a kai ina wannan ai bai wuce lauma ɗaya ba tsuntsu kamar ɗawisu malam wanda cinsa ma sai masu kuɗi shi ɗawisu ma ya yi samu gata wallahi a duniya ba a cika yanka shi ba ni wa ya taɓa ganin an yanka ɗawisu eh yawanci ya ya gama rayuwarsa ya mutu Allah ya ba mu mutu amma muna ta ado da shi shi daga cikin dabbobin da Allah ya taimake su kenan a duniya su ba a yanka su sai dai a yi ado to mu a lahira kalmashe shi zami billahi allazi la ilaha illa huwa an gane magana da kyau ko yawwa a yanka mana shi mu kalmashe shi sosai an gane to shine walaha mi tsairin mimma yashtahuna da naman tsuntsaye Allah ya ce daga cikin irin abin da suke sha'awa suke bukata duk kalan naman da kake so akwai shi a cikin aljanna Allah ya ce tanaza'una fiha ka'asan ay yata'aquna fiha ka'asan ana ba su ko suna karba ko suna daukar kofi suna kwankwadewa min al-khamri na ainihin wato giya la lagawun fiha wala ta'afin babu lagaw ba ya shashshar magana ba an sha an yi marisa an sha kafsu ka san giyar duniya idan aka bugu mutum ya daku kamar yadda su da kansu larabawan suke faɗa suna cewa walam ma sharibnaha wa dabba dabibuha ila mawtinil asrari qultu laha qifi ya ce wa labka wato yan jahiliya sun sun sheke a yesu wallahi malam sun yi shegantaka iri iri walam ma sharibnaha ya ce lokacin da muka kwankwaɗe ta muka ɗebe ta wa dabba dabibuha ta ratsa mu ila mawtinil asrari hatta higa cikin zuciyar mu qultu la haqifi sai nace mata ke tsaya haka tsaya haka tsaya haka ya isa giya kenan malam kaje kaji imrul qais yana wasa giya billahi alladhi la ilaha illa huwa zaka dauka sarkin garin ku yake wasawa giya ce amma sai mata baiti 80 yana wasa ta bai ba wace ce wace ce wace ce ga ta fara ga yalki idan tana cikin kofi mai kauri tana kadawa wallahi malam in yana wasa giya zaka dauka sarkin garin ku yake wasawa amma duk giya yake wasawa aikin banza an gane magana da kyau ko to haka in kaje kana bin waƙoƙin su na larabawa na na jahiliya zaka sha ainihin wato abun mamaki kaje kana karanta shu'ara usitti zaka ji maganganun imru'ul qais da ainihin wato antara da sauran waɗannan ainihin wato mawaka na jahiliya Allah madaukakin sarki ya datar da mu shine ke cewa min alhamri na giya la lagawun fiha babu mugunyar magana idan an shata ma'ana ba a an yi marisa an sha kafso wala ta'thim kuma sannan babu zunubi ai la yatakallamuna fiha bi kalami laghin ba sa magana idan sun shata da irin magana ta lagau hadayanin wa ithmin maganar shirme da hayaniya da kuma sabo ai fuhushin na daga abin da ya shafi alfasha ba sa yi kama ya takallamu bishi sharbatu min ahli duniya kamar yadda mashaya yan marisan duniya idan sun sha giya suke surutan banza to a lahira ba a wannan abdullahi dan abbas ya ce allagau ai albatilu wato babu maganar banza ba maganar shirme wata afimu alkazibu babu ko maganar ƙarya a cikin al'amarin giya ta ta lahira wa qala mujahidu malam mujahidu yace ai la yas tabbuna wala yu'athamuna ba sa sabo ba sa yin maganganun banza da hirme a ciki wa qala qatada malam qatada yace كان ذلك في الدنيا مع الشيطان فتنزه فتنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وعذاها wato a nan duniya ne da shaidan da mashaya giya idan sun sha za su yi ta tambele da hayaniyar banza da wofi amma a lahira Allah sai tsarkake giyan lahira babu wannan hayaniyar in ji ainihin wato malan katada fana fa kama ta kaddama anha suda'ur ra'asi dan haka sai Allah ya kiyaye dangane da giyar lahira babu ainihin wato ciwon kai idan an sha ka san giyar duniya idan ka sha sai ciwon kai ya rafke ka ya kaje ka kwanta ka yi bacci sannan ya sauka yasa galibi in mutum ya sha sai ya yi bacci sannan yake dawa hayyacinsa to ita a lahira babu wannan wa waje albatani sannan da yawa idan mutum ya sha giyar duniya sai cikinsa ya yi ciwo sau da yawa to ita lahira babu ciwon ciki wa izalatal aqal sannan kuma bil kulliya sannan kuma giyar duniya idan ka sha ta sai ta gusar ma da hankali ka haukace ka higa duniyar raguna da shanu da awakin anguwarku an gane magana da kyau ko to ta lahira ba a yi wa akhbara annaha la tahmiluhum ala al-kalami sayyi kuma ya nuna cewa ita wannan giya ta ainihin wato lahira ba ta daukar mutane akan miyagun maganganu ta dinga sa su suna maganganu miyagu alfarigi anil fa'idatil mutadamman hadayanan wa fuhshan wa maganar da ba ta da wata amfani ko ba ta da wata fa'ida a nan duniya to ainihin wato idan sun sha giyar duniya irin wannan maganganun suke yi marasa amfani amma a lahira babu wa akhbara bi husni manzariha wa tibi ta'amiha Allah madaukakin sarki ya bamu labarin giyar lahira irin yadda take da kyawun gani da kuma ainihin wato kyawu wajen sha da kuma daɗi da ɗanɗano wato zaƙin ta malam ya wuta da yadda kake tsammani da Allah wa ya taɓa shan maɗi a cikin ku maɗi wani ba bai san shi ba a'udhu billahi ba a san maɗi ba yawwa malam ka sha maɗi ko yawwa da me ake yin sa da ɗinya masha Allah wallan galle ya san maɗi kana faɗin ɗinyan da na san ka san maɗi to wallahi malam maɗi da kake ganin sa in dai aka samu wanda ta iya shi ta yi maka shi babu yadda za a yi ka haɗa shi da zuma wallahi tallahi ya fi zuma daɗi sai dai kawai hausawa idan sun zo suna karin magana sai su ce mai maɗi ka tallan nasa ko mai zuma baya talla ma'ana saboda hi nasa na asali ne wannan kera shi aka yi a nan duniya na fata an fahimta to wannan shine amma maɗi wani irin abin sha ne da da iyayenmu suke yi malam idan aka yi bako haka za a zubo masa a ɗan ƙoƙo hakan nan in ya ci abinci ya sha ruwa sai ya dinga sa hannu yana lasa wallahi tallahi duk hirar da baka taɓa tsammani ba a wannan lokacin za a yi ta duk wani labarin da kake bukata in ka kawo bako irin wannan yana ɗan haka yana lasa to duk zai kwashe labari ya zuba ba maɗi kenan malam to wallahi wanda ya san maɗi idan ka kwatanta masa giyan lahira da maɗi ya san cewa akwai daɗi wallahi amma wanda bai sani ba to matsalar ku kenan to yanzu kaga ya zan yi da ku kaga yanzu practical ya kama ni dole da yo maɗi na kawo masallacin miyati a zo a raba in an sha ruwa kowa ya ɗanɗana don ya gane mai kwatancen da ake to Allah shirye da mu to shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a wata aya alaramma yake cewa bai ba alazzatin بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Allah ya ce bai ba a fara ce kal lazzatin zazzaka tarkwai matsagwai Allah beri mandulos an beri mazarkwailiyos Allah bai ba a kenan lazzatin ga zaƙi ga ɗanɗano mai daɗi lisharibi na ga masu shanta haka Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ta wallahi dole kai kwaɗayin ta fa ni yanzu Allah har yawu na tsinke billahi lazi Allah Allah nake kawai mu dira mu je mu kwankwaɗa wallahi an gane magana da kyau ko lisharibina Allah ya ce la fiha ghaulun ba maganganun banza idan an shata ba hayaniya wala hum an hayun zafuna kuma ba a korasu a ainihin wato hana su shanta kawai zaka zo ka sha ne iyakacin abin da kaga dama iya yadda kake bukata zaka kwankwade ta ka more ba tare da ainihin wato buguwa ko wani abu ba Allah ya shirye da mu dan uwa ku yi hakuri lokacin mu ya tafi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana akwai wasu 'yan tambayoyi da ya kamata mu amsa kafin mu yi bayanin abin da muka samu na gudunmawa daga gurin bayan Allah na farko dai yake cewa malam ni ne take cewa malam ni ne nake shayarwa kuma ina wahala sosai har nono na baya ruwa sosai malam ina ciyarwa amma hankali na ya ƙi kwanciya ya ƙi kwanciya wancan azumin ma ban yi ba to a abinda malamai suka tabbatar akwai saɓani dangane da matsalar wato ramakon azumi ga mai shayarwa da kuma wacce take jinin biki da mai ciki da shauransu a abinda malamai suka tattauna wasu sun ce dole ta jira har zuwa lokacin da ta samu sauƙi sannan ta biya azumin wannan shine maganganu da yawancin malamai suka tafi amma irin su abdullahi dan abbas da wasu malamai suna ganin cewa mace kawai ta ciyar ta ainihin wato ciyar ta haƙura da shayarwar abin nan ma'ana da yin azumin shine abin da yafi kuma ni ma wannan fatawar ta su abdullahi dan abbas ita ce gaskiya na fi karkata zuwa gare ta matukar akwai wahala kamar da kika ambata har ruwan nonon ki yana kamewa wani lokaci ma kaga yaro yana zuƙo jini a nonon mahaifiyarsa saboda rashin nono din to gaskiya wannan ba a tilasta ki cewa dole sai kin abin nan ba sai ki ajiye azumin idan ramadan ya wuce ki ainihin wato biya in kin samu sauki amma idan kika ga zai wahala ki samu saukin da zaki biya ki ainihin wato ciyar wannan shine abin da ya tabbata Allah ya shiryar da mu malam ni ne a nake ni ne nayi mafarkin jima'i kuma da na farka sai na ga maniyi a jikina yaya azumina malamin sun tabbatar da cewa matukar mafarki ne ba wai kai ne kai istimna'i wato ka ainihin wato tsokano maniyin ya fito ba matukar a mafarki ne azumin ka ba ka da matsala kai ko da saduwa kai da matarka kafin lokacin suhur lokacin suhur ya zo da janaba a jikinka ina fata ana fahimta ma'ana saduwar ta faru kafin alfijir ya keto so har alfijir ya keto da janaba a jikinka baka yi wanka ba wannan baya nuna cewa baka da azumi to haka duk mutumin da ya mafarkin ya sadu da wata ko ta sadu da wani sannan ta farka ko da rana ta ga ainihin wato maniyi a jikinta ko a jikinsa azuminta ko azuminsa bai ɓaci ba matukar wannan mafarkin ne malam me yayi hukuncin wanda ya yi wutiri bai yi shafa'i ba ya tabbata a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kana yutiru bi wahida annabi yakan yi wuturi da raka'a ɗaya tak na fata an fahimta saboda haka in kai wuturi kwaya ɗaya ka kwanta baka yi laifi ba sallar ka tayi da izinin Allah kuma Allah ya karɓe ta annabi yana yin wuturi da raka'a kwaya ɗaya saboda haka in baka yi shafa'i ba ma'ana baka yi nafilfil ba kai raka'a ɗaya tak ya tabbata yasa ma malamai suka ce ita sallar tarawihi kana iya yin sha uku kamar yadda wasu malamai suka ce kana iya yin sha ɗaya kana iya yin bakwai kana iya yin biyar kana iya yin uku sannan kana iya kai raka'a ɗaya tak a matsayin saf abin nan ainihin wato a wato tarawihin ka kuma sallar ka ta yi da izinin Allah me dalilin su saboda annabi ya kasance kana yuturu bi wahida ya kasance yana yin wuturi da saraka a guda daya malam wankan janaba ne ya kama ni a inda babu ruwa ya halatta na yi taimama in yi sallah in yi sallan jam'i ya halatta tunda babu ruwa ka yi taimamar ka kai sallar jam'in ka ko kuma ki sallar jam'in ki wannan babu laifi wasu na ganin wai ba a yin jam'i da taimama ba wanda ya hana ko yana ganin ba a yin taimama a tafi wata anguwa ko wani masallaci a je a yi sallah saboda ainihin wato malaman fiqihu sun ce wattisaluhu bis salati lalle idan an taimama to a sadar da ita da sallah a take a gurin ka miƙe kai sallah to gaskiyar magana annabi ya kasance yakan yi taimama daga cikin gidansa ya fito masallacinsa ya zo ya sallah kuma tsakanin gidansa da masallacinsa akwai yar tazara an gane magana da kyau ko malam duk mafarkin da na yi yana faruwa da gaske malam yaya lamarin yake caɓi jam to kada Allah ya sa kai mana mummunan mafarki a to duk mafarkin da ya sai ya faru daga sai akwai waɗanda Allah ya wannan ni'imar jama'a yawanci sai su yi mafarki kuma wallahi sai ya faru Allah yana yi wa wasu to abinda nake so da kai ka dinga addu'a idan za ka kwanta sai ya zamto mafarkinka ya dinga zama na alheri kuma ka zamanto mabiyin Allah ta yadda za ka dinga mafarko alheri ba ka dinga mafarko mana sharrori ba na fata an fahimta to saboda ka dinga yin addu'a ka dage da biyayya da da'a akwai wata baiwa akwai wata ni'ima tattare da kai duk mutumin da yake domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa farkon abin da Allah yake yi wa annabawa kafin ya ba su annabta ta yadda za su gane Allah zai iya ba su annabta shine sai ya dora su akan mafarki na zahiri idan annabi ya mafarki sai ya tabbata in ya mafarki sai ya tabbata to daga nan ne Allah yake ishara da cewa zai ba wa na annabta to kaga tunda ko wannan ne to shi yasa mafarki na alheri wani bangare ne daga cikin falala ta annabawa idan Allah ya taimake ka kana yin sa yana tabbata to gaskiya ka gode wa Allah Allah baka wata daraja ce wata kima ce wata martaba ce don haka ka bi kan tafarkin Allah ta yadda zai zamanto kana mafarko alkhairi Allah ya dora ka akan mafarki waɗanda suke na alkhairi ba na sharri ba to a takaice za mu amsa waɗannan tambayoyi sai kuma gobe sauran tambayoyi ma amsa su insha Allah malam ga naira ɗari biyar daga wani bawan Allah Allah ya bani lafiya ya biya mun bukatuna na alkhairi to Allah ya biya mana bukatunmu malam ga naira ɗari biyar daga Fatima anguwar gandu Allah ya bani lafiya ya kuma bani miji na gari to Allah ramma kun ji irin naku eh eh to ai Allah ramma ya kamata ya dan ƙara gaba ai ko yawwa malam ga naira ɗari biyar Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi Allah ya biya mana baki ɗaya malam ga naira ɗari biyu Allah ya biya min bukatuna na alkhairi duk Allah ya biya mana malam ga naira ɗari Allah ya jarrabe ni da son wani malami to Allah rama ya ce to shi ma ya rama ga namun mu ma ya zo amma bai sani ba to fa eh bai sani ba to ki gaya masa mana ke baiwar Allah eh ai sai ki je ki bayani wata mata ce tana son annabi ta je ta jawabi ko to saboda haka in alheri ne Allah ya tabbatar min da alheri in ba alheri bane ba kuma Allah ya canza min to Allah ya sa shi malam ya samu labari kuma idan alheri ne Allah ya tabbatar yawwa malam ga naira ɗari Allah ya bawa yara na miji na gari ya kuma shiryar min da su baki ɗaya to Allah ya shirya mana da su malam Allah malam ga naira hamsin Allah ya bawa hannuna lafiya wato hannunta ba shi da lafiya to Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya malam ga naira ɗari daga aishatu a tana da yara marayu Allah ya shirye su to Allah ya shirye mu baki ɗaya malam ga naira ɗari a sani a cikin addu'a Allah ya saka mu a ciki kuma Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi malam ga ɗari biyar Allah ya sauke ni lafiya to wannan tana da juna biyu duk masu juna biyu daga cikin al'ummar musulmai gaba ɗaya Allah ya sauke su lafiya malam ga ɗari biyu Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi Allah ya biya mana gabaki ɗaya malam ga naira ɗari biyu Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi to kun ji fa jama'a kowa sai kawo ya ce Allah ya biya masa to duk muna addu'a Allah ya biya mana baki ɗaya wato ita sadaka maganin musifa ce kar ka rena ɗan ɗarin da za ta kawo ko ya kawo ɗin nan ko hamsin ko ɗari biyun nan wallahi malam sai ka ga a dalilin wannan Allah ya kankare mata matsalolinta ko matsalolinsa malam ga ɗari biyar Allah ya farantawa mahaifina to Allah ya faranta masa da aljanna kuma Allah ya faranta mana baki daya kuma Allah ya bawa mahaifiyata lafiya to Allah ya ba ta lafiya Allah ya bawa ƴaƴana mazaje na gari duk Allah ya amsa mana malam ga naira hamsin allah ya bawa mahaifinmu lafiya a za a masa aiki a aiki kudin aikin naira 1.4 miliyan ma'ana miliyan 1,400 ya allah muna roƙonka allah ka hore musu kudin da za a yi wannan aiki kuma allah ya bawa wannan mahaifi ku lafiya malam ga naira dubu ɗaya allah ya bawa babana lafiya ya kuma Ah, da kuma mahaifiyata ita ma Allah ya bata lafiya ni kuma Allah ya bani miji nagari to malam a taya ni da addu'a a wani ya zo akan zai aure ni sai Allah bai yi ba sai Allah bai sa hakan hakan ba sai ya ci sai ya ce ba zan samu miji ba yanzu shekara goma sha shida kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah Allah idan sihiri ya miki wanda mun fi zargin haka to Allah karya wannan sihiri akwai wasu mugaye malam idan suka je neman mace ko suka je neman wani abu sai Allah bai datar da su ba sai su ɗauki fushi da tsana sai su ɗora kan wannan alhalin kuma ba laifin su bane wannan ba daidai bane cin mutunci ne cin zarafi ne ka ji tsoron Allah yanzu idan sihiri ya mata yanzu shekara goma sha shida jama'a idan an auren wata a wannan shekara zuwa yanzu to yadda ta haifa ita ma ta kai a aurar da ita yanzu ko ba haka bane wannan ba karamin zalunci bane Allah ya kiyaye Allah ya warware miki wannan matsala idan sihiri ya miki malam ga naira hamsin Allah ya ba mu miji nagari Allah ya baki miji nagari malam ga naira ɗari daga maman ɗan menene ɗan bauchi ko Allah ya raya mata Allah ya, ya mata rahama ya kuma kare mata su to Allah ya kare yaranta ya kuma yi mata rahama to Allah ya amsa malam ga naira ɗari biyu yayana sun ɓata yau shekara biyu kenan ‘ya'yana sun ɓata kai ai wani lokaci kusa yayana ‘ya'yana ake saka ba ku iya rubuta ‘ya ba to wato ga naira ɗari biyu ‘ya'yanta sun ɓata yau shekara biyu kenan ba a same su ba to muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya bayyana su ya kuma sa suna cikin halin lafiya dan uwa dan abin da ya sauwaka wanda za mu karanta kenan sai a yi haƙuri sauran tambayoyi da kuma sauran bayanai sai gobe insha Allah ta'ala bayan mun taba abin da ya sauwaka na tafsiri sannan mu karanta abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya yafe mana Allah ya sa aljannar firdaus ita ce makomar mu Allah ya kare mu daga masifar duniya da lahira muna addu'a ga gwamnonin mu waɗanda suke ƙara sake gari ake ci gaba da ibada Allah ya saka musu da alkhairi wa ala ra'asihim shi gwamnan mu na Gombe da ya ji shawarwarin malamai da koke-koken su ya sauƙaƙa wannan doka muna addu'a Allah ya biya shi da aljanna Allah mata ya kare shi daga dukkanin wata masifa kuma Allah ya ƙara ba shi kwakwalwa da basira fahimtar shawarwari na gari da kuma aiki na gari mukarrabansa da suke kusa da shi wanda suke taimaka masa wajen yin ayyukan alkhairi ga al'umma Allah ya ƙara kusanci tsakaninsu wanda kuma suka matse shi domin su bashi mummunan shawara su dora shi akan abin da zai gallaza wa jama'a Allah madaukakin sarki ya fuzge su ya yage su daga barin sa subhanahu wataala kar ya ba su nasara Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya zaunar da mu a wannan ƙasa lafiya ya zaunar da mu lafiya ya ba mu duk abin da muke so na alkhairi a wannan ƙasa abin da muke gudu na sharri kuma subhanahu wata'ala ya kare mu daga wannan ƙasa haka wannan jiha tamu Allah ya mata albarka ubangiji madaukakin sarki ya kare ta daga dukkanin wani sharri da mu da shugabannin mu baki ɗaya masu ayyukan alkhairi Allah ya kare mu daga sharri Allah ya dora mu akan alkhairi yan kasuwar mu da ma'aikatan mu da sauran masu sana'o'in hannu da waɗanda abubuwa suka tsaya musu sakamakon wannan masifa ya Allah ka dawo musu da harkokinsu sama da yadda suke yi da arzikin da suka rasa Allah ka ninka musu ninkin ba ninkin ka dawo musu da duk abin da suka rasa wanda sana'o'insu suka carke suka tsaya ba sa gudana ya Allah ka buɗa musu Allah ka ɗauke wannan masifa daga cikinmu Allah ka yaye mana dukkanin bala'in duniya da lahira Allah ka sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiya cikinmu Allah ka ba mu lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara mana lafiya ubangiji madaukakin sarki ka samu gama da duniya lafiya Allah ka ji kan iyayen mu kai musu rahama kai musu gafara Allah ka hada mu da su a cikin jannatul firdausi subhanahu wataala ka sa aljanna ne makomar mu da mu da su baki daya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم